shi ne mai roƙo da shi da shaudu jani da rika na san sala warre diwani da samun yardan Allah wadda utisa bis sunnati wal qur'ani an assasa wannan dariƙar akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da alqur'ani satin da ya wuce na ce idan mun zo wannan satin za mu yi magana akan ayyukan dariƙar tijjaniya da dalilansu a ƙur'ani da sunnar manzon Allah kafin mu je baiti na gaba wa lazimu lazimu tsariƙi bi za yi nalin ribu bi ta haƙiƙi to duk da lokaci ya ɗan ja ina da minti ƙarfe tara karatunmu ba zai wuce da minti ashirin ba yana fito to amma dai a cikin mintocin ashirin a gurguje Shoyi Ibrahim radiyallahu anhu ya ce dariqa mahdil fadli dariqar nan ta shehu tijjani dariqa ce ta tsantsar fadla war ridwani da neman yardan Allah mu kalli wannan maganar da ya ta fadla sai mu kalli wannan ridwan din kafin mu zo magana hospital sunnati wal furqani ayyukan dariƙar tijariya gaba ɗaya in ka auna shi da falalar da ɗan dariƙa zai samu ko yake da ita za ka gaba aikin bane dariƙar gaba ɗayanta dariƙa ce ta falala ita kuma falala zalika fadlullahi yuti man yasha har abada mu gane bambanci tsakanin falala da lada falala kawai ganin dama ce lada haƙƙi ne bambanci na farko kenan bambanci na biyu falala a matsayinta na ganin dama tana iya samuwa da yawa tana iya samuwa kaɗan tana iya zuwa mata fulada bambanci da ke ciki shi kuma idan aka ga dama aka ma falala an maka in aka ga dama aka ce ba za a ma ba wani haƙi gare ka daman ba yake kai ba shi kuma lada kana da dama ma kai magana a baka haƙinka misali nake in ana magana akan zan yi misali da shi a ayyukan dan adam magani za ka iya zuwa ka yi aiki mai yawa tunda a babin idara kuka yi a biya ka daidai haƙinka zai wani zai zo ya yi kaɗan dan falala a bashi linki ba linkin abin da aka baka kai kuma kai ka fi shi wahala so da kai naka ayyukan a babin lada ne ijara ne shi ko nashi a babin falala ne misali sai ka zo gona a matsayinka na manomi sai ka kira mutane za su ma noma aka yi jinga da tun da safe nawa nawa kuke wuni aikin wuni sai dubu uku muke aikin wuni tun da safe za su fara noma har ƙarfe hudu a dubu uku. Dubu uku ya yi e ya yi. Saboda in na bada dubu uku ba kawai a cewa alaji daman dai mutanen kashi biyu ne wasu suna biyan biyu ne biyar ma wasu suna biyan uku. Sai ce to ni zan biya uku an gane sai kirawo mutum goma. Aikinsu na wuni nawa ne? Dubu talatin. Tun da safe har karfe hudu. bai tsara zai kawo musu abinci ba ba kuɗin abinci sai ya shirya ya abinci ya aiko musu in ya kyauta sai karfe hudu ta ya zo ya tsaya ya ga aiki ya biya yana zagayawa ya ga aiki sai zo yana ba kowa dubu uku yana ba kowa dubu uku kuɗin aikin su ne yana cikin biyan kuɗin aikin nan ila akwai makocin gonar shi ya ga zuwan shi sai ya taho a alaji an zo lahi ala ya masha Allah na zo na iske masu aiki ne suka ce daman kana na tafi shine nake na jira ka zo mu gaisa mai aiki a gefe wani ko kuma a'a wani matafiyi ne ma ya zo wucewa ya gan shi ya gaida shi cikin girmamawa yana cikin biyan waɗannan dubu uku uku sai ya ɗauko dubu talatin sai ya miƙa ma wannan da ya zo gaida shi yanzu nan zai iya ko ba zai iya ba me laifin shi in ya bayar yanzu shi wannan da aka bashi dubu talatin suna abin da aka mar halala wannan da ake biyan su suna abin da ake musu biya lada dan Allah cikin ma'aikatan nan in wani yayi ya rike hannun alhaji ya ce wallahi baka isa ba kin da samu muke aiki a wurin nan dubu uku kawai wani yanzu ya zo cikin sakan talatin ya gaida kai ka bashi dubu talatin yo aikin mu bai linka nashi ba amma ka bashi linki goma abin da kake biyan mu da Allah suna da daman faɗa ba su da daman faɗa to wannan abin da aka wa wannan mai gaisa sunan shi falala wancan abin da aka wa masu aiki sunan shi lada suna da bakin magana ne kadai idan ya zo biya sai ya ba su dubu biyu ya isa zai biya su dubu uku uku anan suna da bakin magana amma in ya ba da dubu uku shi kuma yanzu wannan da ya zo ya gaida alhaji sai ya ba shi dubu talatin da Allah ka kaddara da ya gaida shi da bai ba shi ko titi ba yana da bakin magana ce alhaji sai ka bani tunda na gaida kai ba sharadi to shi ne bambancin falala da lada kar ka yi mamaki a faɗi wasu ayyuka ba su ɗai ‘yan kaɗan sai ka ji an jibga musu ladan su yayyawa suna abin falala ka ji wani aiki mai yawa kuma an faɗa masa lada ‘yar kaɗan don abin sunan shi lada har yanzu bambanci na gaba lada ita ce tabbas falala ba ta da tabbas idan ka rasa falal in ka rasa lada falala ba za ta yi amfani ba a ayyuka bari mu misali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan mu mun san wannan hadisin cewa duk wanda ya karanta alqur'ani yana da lada a kowane harafi man qara alqur'ana falahu bi kulli harfin hasana wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harf bal alif harf wa lam harf wa mim harf ko duk wanda ya karanta alqur'ani yana da lada ita kwa lada daya a goma take da haka duk wanda ya karanta alqur'ani yana da lada goma annabi shi ba yana nufin sai ka hada alif lam mim ne kai harafi ba ina nufin alif harafi ne daban lam harafi daban mim harafi daban in ka karanta alif lam mim kenan nawa ka samu eh 30 da nassin alqur'ani suna wani abin lada lada alkur'ani wanda Allah ya aiko jibril ya kawo manzo Allah wanda in ka cire alkur'ani a cikin addini ka ka rubuta addini ko akwai saura to shikenan mu dauki kiran sallah kiran sallah mafarki aka same shi mafarki sahabi ma da mafarki kiran sallah ba na fitacce bane a cikin sahabbai har yau Allah ya kara masa yadda gaba daya amma wannan kiran sallar da aka samo shi a mafarki aka faɗa wa annabi ya tabbatar da shi mai stam sai muka samu hadisi anza Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ummul mu'minin maimuna bint al-harith al-milaliya Allah kara mata yadda ta ruwaita daga manzo Allah tace wata rana a masallaci annabi ya zo yana gyara sahun mata ta san zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ana yin mata suna zuwa masallaci sukan faro sahunsu da ƙarshen masallaci bangon ƙarshe maza su fara daga gaba su su faro daga baya manzo Allah baya ta da sallah sai ya tsaya ya daide shi sahu tas ya biya kyara sannan sai koma sai tsaya cikin maksura sai ayi iqama sai ta da sallah sai ce to ya zo yana gyaran sahun mata sai yake cewa yake gaya wa matan yace idza sami'tunna sauta hadha al-habashi fa qulna mithla ma yaqul fa inna lakunna bi kulli harfin alf alf hasana ko alf alf daraja daraja manzo Allah ce matan idan kuka ji kiran sallar Bilal shine habashi din nan kowace mace ta ji Bilal ya fara kiran sallah ta kwaikwaye shi in ya ce Allahu akbar ta ce Allahu akbar har ya ila ya ce dai in kun yi haka duk harafi ɗaya kuna da daraja miliyon ɗaya miliyon ɗaya a harafin kiran sallan da aka samu a mafarki miliyon ɗaya suna tare da sayyidina Umar sai sayyidina Umar yace haza lin nisa fama lil rijali ya rasulullah wannan ladan da ka faɗa na mata ne su kadai to ya labarin maza su kuma su za su samu ko kuwa nawa ne nasu sai maza Allah ce da ifani ya umar idan namiji mai kiran sallah ya kwaikwaya yana da linki biyun abin da mace ta samu a don harafi Allahu akbar harafi nawa ne takwas idan lada ne ce Allahu akbar wata mace daga inda take ta jiyo sai ta ce Allahu akbar tana da daraja miliyon takwas amma in namiji ya faɗa miliyon goma sha shida ka lissafa har ƙarshen kiran sallah duk harafi ɗaya miliyan biyu a namiji miliyan ɗaya a mace amma ga alƙur'ani ta duk harafi ɗaya lada goma ga namiji da mace yanzu dan Allah in muka ji wannan karatun kuma duka daga asadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam Allah yanzu in mun ji wannan karatun ya ishe mu dalilin da za mu ce kiran sallah ya fi karatun alƙur'ani ne ba mu isa mu faɗa ba to amma kuma wannan bai isa kuma ba mu isa mu musanta wannan abin da ke cikin kiran sallah mu musanta abin da ke cikin alquran karatun alquran dan duka manzon Allah ya faɗa duka wannan rikicin dan wasu suna ɗauka har maganganun da ake akan salatul fati da sauran salatin manzon Allah ana ta kawo maganganu ko da yake da rabbin nazar bai kamata in kawo wannan matsalar ba ba mahallinta bane kuma in zan buɗa minti 20 din da zamu yi karatu ba ba zai isa ba shine masu cewa salatul fati ɗaya tana daidai da saukan alqur'ani dubu shida shi abubuwan sai ana yi ana dubawa malamai sun yi ta maganganu akan wannan shin maganar nan shehu tijani ma ya faɗa ko bai faɗa ba da dai maganganu da yawa akwai kauli irin na maulana sharif radiyallahu anhu shi a cikin littafin shi a tafsir da ya zo kan wannan matsalar sai ke shi bai magamsu da wannan maganar shehu tijani ya faɗi ta ba saboda dalilai ta fi karo da wata ƙa'ida ko wani zance tabbatacce da shehu tijjani ya faɗi shi a jihar mali wasu suka ce a'a maganar ababin falala ne ba ababin lada ba suna da bambanci suna da bambanci kuma mafi yawa mafi yawa duk abin da ya zama dole a addini to za ka ji an faɗe shi in an faɗi wani wanda bai kai shi zama dole ba sai a faɗi wata falala mai kabri sai a faɗi akan wannan na nawafil ɗin da ba kai dolan ba yanzu sallah a matsayin na imaduddin akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake duk mutumin da ya sallah idan ya kyautace ta mala'iku za su ɗauka in sun je inda za a sajjala za a yi rikodin a shigar da ladar cewa kayi sai mala'iku su ce Allah ya kyautace ka kamar yadda ka kyautace wannan sallar haka ne idan ya munana ta in aka kai za su ki amsa maza Allah ce sai su naɗe ta kamar yadda wani kuke cikin tsimma sai a je goma mai ita ya ce Allah ya muna na ta kamar yadda ka muna na wannan sallar sallah kaga ashe idan sallar da aka yi aka muna na ta idan aka nabi aka jefo mai ita ma'ana yayi kenan a matsayin bata yi ba mujiba sallar wancan sahabin wanda annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka yi sallah bai ce fa idis salata ba ce ai ko ma ka yi sallah dan baka yi sallah ba sallah sai aka sa mata dokoki da yawa duka kuma ana yi ne saboda awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah fa idza wujidat tamma qubilat qubilat wa sayru amalihi wa idza wujidat naqisatan ruddat wa sayru amalihi amma sai muka samu kaga matakin shiga aljanna ne sai muka samu a wani hadisi manzo Allah ce duk mutumin da ya kama makamu ka masa jagora tako 40 wajabat lahul janna aljanna ta zama dole sai ka shiga a tako 40 na makaho wanda kai so ɗaya a rayuwanka ko ba kowane sharadi ba kowane sharadi idan ka ji mai kiran sallah yayi kiran sallah ya kare manzo Allah ce wanda ya faɗa bayan mai kiran sallah ya kammala sai ce Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati qa'ima آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad annabi yace wanda ya karanta wannan addu'ar bayan kiran sallah wajabat lahu shafa'ati kawai shi ya zama wajibi sai na cece shi ya cece kai kai na aljanna da wannan addu'ar ta sakon 30 ko ba a sharɗanta sai kai ta yin kullun haka mutu ba ko so daya dan Allah suna waɗannan abubuwan me falala falala falala falala to amma dukkansu suna bin bayan ayyukan ibadar da ake biyan lada su su samu wuri su zauna idan ba su zauna ba to duka waɗannan ba sa aiki ashe za mu iya cewa in haka ne ma ashe ba buƙatar ma sai an faɗi wata falala ko wata lada mai yawa ga wannan ayyukan na farilla saboda su su suke warancin falalar ta iya samuwa ashe su uwayen gida ne ba a lissafi ta kansu kenan su ne sawabi su ne usul foundation in babu su fallar babu ita amma taqarraba abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma faratuhu alayhi wama taqarraba abdi bi wama taqarraba abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma faratuhu alayhi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza awabtuhu yanzu a fara biya ba a cikin mimma faratuhu alayhi ba anan ba faɗi komai ba kawai bawa na ba abin da zai wanda na fito fiye da aikata min farillai shi kenan amma in kai farillai sai ka ƙara da nafil fili to anan sai aka fara lissafi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi da wannan nawafil din wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yaduhu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha da me da nawafil din ne ake samun wannan idan ka bi a cikin littattafan hadisai zaka same su da yawa ba iyaka sannan in ka shiga cikin alqur'ani in kana so ka rika auna abubuwa yanzu misali annabi Sulaiman yake so ga Balkisu nan ta taho amma yana so kafin ta zo gadanta ya riga ta zuwa ta baro gadanta daman ko babban abin da alhudhud ya faɗa gadan wannan wani dan rabi yawa annabi Sulaiman yana cewa annabi Sulaiman yana cewa utina min kulli shay'in ko yana gode wa Allah Allah ya ba mu komai alhuda huda sai ya tafi yawo da yake ya dawo sai ce to na samu wata mace ita ma dai wa utiyat min kulli shay'in sai ce to wala ha arshun azimun shi ban ma gashi a cikin kayan ka ba kai ma wa utina min kulli shay'in yadda wa utina min kulli shay'in ita ma wa utiyar min kulli shay'in har a kan ma na gano wala ha arshun azimun kai ban gashi a kayan ka ba to tun da wannan gadon ya ɗauki hankalin huda huda ya kamata da ta taho kafin ta zo wa zai zo da gadon ko ba haka ce ba ayyukum ya tini bi arshi hako daula an ya tuni muslimi ifritu min aljin yace ana atika bi kaula an takuma min maqamin yace bai yi ba asibu bin barhaya wazirin shi sai yace ana atika bi qabla an yartadda ilayka tarfuka kuma haka akai mu lura da kyau annabi sallama yake da wata bukata annabi murtali amma yake shela yana cigiyawa zai biya shi dan ba zai iya bane wai ka san shi asu ibn barhaya me ya karanta gadan yazo wani ismi ne kwara daya tal da annabi Suleiman ya karantar da shi a wurin annabi Suleiman ya samu lakanin amma ya yi tasirihi wurin annabi Suleiman ya samu lakanin amma ya yi tasirihi maziya ce ba abdaliya ba don haka dole mutane sai suna rabewa in ana takuɗa abubuwa to za a rubuta abubuwa jiwa cikin addini to dariƙa shehu tijjani duk abin da za ka ji ana faɗa ba aiki ba ne falala ce ayyukan dariƙa tijjaniya gaba ɗaya falala ce shi ya sanya duk dariƙu dariƙan mu ita ce mai wurdi ɗan kaɗan ta fi kowace sauƙi ta fi kowace dariƙa sauƙi ne shehu musa da razaki radiyallahu anhu yana yake cewa wuridun qalilun adduhu lakin ala sirri hitawa ya ce wuridi ne wanda an dubu ƙididdigar ayyubuwan da ake karantawa kalilin ‘yan kaɗan ne sosai lakin ihtawa ala sirrin kabiri sai dai ya tara wani sirri mai yawa shehu alil harazim ba shehu alil harazim ba shehu muhammad al-ghali ar-rami radiyallahu anhu sahabin shehu tijani wata ne ya taba tambayar shehu tijani to wai duk wannan falalolin da ke cikin dariƙar tijaniya yan dariƙar tijaniya sun same su ne saboda yawan karatun salatul fatihi da ya zama sharti a cikin dariƙar tijaniya dan in ba ka iya salatul fatiha ba za ka yi dariƙar tijaniya ba dan akwai wazifa a ciki ita ko wazifa ba a iya iwazin ba a iya badalin ba a iya canza salatu fati da wani abu dole sai ka iya ta to dan wannan ne muka samu wannan fallan mu yan dariga ko kuwa sai ce a a li ajli duka Allah ya wa yan tijaniya wannan fallan ne saboda mai gidan su shau tijani ba mamaki bane idan an je lahira ya qur'ani ke mana yawma nad'u kullu unasin bi imanihim kuma idan aka je kai la ilaha illallah duk abin da ake kayan aje ranar lahira yan dariƙa tijaniya shau tijani za a aje masa wani mimbari na haske ya hau ya yi hudu ba ko ya yi ce ni ne mumiddin ku ni ne kaza kaza din nan da ake faɗa ko mutane suna mamaki suna inkari amma mu koma wani hadisi lokaci ya ci wallahi bari bari wannan hadisi sai in bari haka bayanan suna da yawa amma zan so mu bi a hankali dai ko da karatun gaba mu ta bi a hankali a fitar da wasu nuktodi saboda akwai abubuwan da suke yawan damun al'umma na shibohi da ake sanyawa mai amfani da wannan gabar tun da baitin karatun ne ya kawo mu akai to sai mai amfani da wannan gabar duk abin da ya kamata mu tattauna na warware wata shubuha mu yi iya so sai mu ci gaba da sardin baitocin wannan hadisin tunda na dauko nukudar bari in faɗi hadisin sai in bari haka mai addu'a akwai hadisin manzo Allah wanda sahihi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wa sahabbai yace akwai wasu bayan Allah da Allah zai tashe su ranar lahira alama nadira min nurin akan mimbarin haske mimbari na haske laisu bi anbiya a wala shuhada su mutanen fa ku ji da kyau ba annabawa bane ba annabi a cikin su ba shahidi kaga an gama ba annabi ba shahidi amma yaghbiquhumul anbiya wa shuhada liman zinatihim inda Allah tabaraka wa ta'ala amma a wurin annabawa da shahidai ma sha'awar su suke saboda wani matsayi da za a ga sun samu a wurin Allah. Sai wani balarabe al'arabi sai ya zo ya durkusa gaban manzan Allah, ya ce, Ya Rasulallahi, siffum lana, wata riwaya dallihim lana na arifun, Ya Rasulallah, kai mana bayanin fi don musan suwaye. Ana nufin sahabbai ne kenan? tunda ya zo sahabi ne zo na tambaya ana nufin sahabbai ne sai annabi ya ce wasu mutane ne kabilunsu daban-daban garuruwansu daban-daban amma za su zo suna haɗuwa abinda kawai ke haɗa su shine zikirin Allah da sun yi zikirin sun kare kowa sai kama gaban shi to waɗannan mutanen suka su kenan kawai wannan taruwar haɗuwar zikirin daga gari gari da kabila kabila shine sufar da annabi ya bada ya rage ruwanka ka je ka duba ka ga yanzu su wane ne waɗanda ƴan kabila daban-daban suka yarda suna iya wani taro don zikiri na ko ina ya zo na kowace kabila ya zo kuma ya aka gama zikirin washe gari yana ya adda kowa zai kuma garin su su waye to in ka same su sai ka ce su ne waɗancan da ya aji lahira annabawa da shahidai ma sha'awar su suke kuma wallahi annabi ya faɗa ba kai ba kawai yanzu mahallin niza din shin waɗannan mutanen da ka ayyana su ne ko ba su ba nan ne kawai gardama sai muka ce mu ne mu muka yarda mu ne ba ana gardama ba ana ta ba mu bane ko to shi wanda yake mana gardama da Allah ka nuna ka ce to ku ne zaka ji sai a ba mu bane shi da kai shi yarda ba ku bane shi da kai shi yarda ba ku bane to tunda ba ku bane shi ya yarda ba ku bane mu da muka yarda muka ce mu ne ya ce ba mu bane yana nufin kenan mun barin babu shi mutanen babu su to waye gare ka in dai ya yarda annabi ya faɗa akwai su to yanzu cikin ko mu ko su to shi da kan shayar da ba su bane to da Allah ne yake nufi kenan ya tabbata mu ne so irin wannan kuma hum qawmun la yashkadihim jalisuhum yana maganar martaban sahabbai ta jama'a abin nan daban ne manzon Allah ya faɗi hadisi yana cewa sayati zamanun al-akhidhu fihi bidinihi kal qabid al-jam lil amil fihim ajru 50 sai na umar ya tambaya ce hamsina minna aw minhum ya rasulullah magana ce bal hamsina minkum annabi ya ko su mutane za su zo nan gaba ba yanzu ne zamanin su ba sai can gaba za su zo karshen zamani saboda wahalar zamanin duk wanda ya kula da addini ya rike gam yana da ladar mutum hamsin sai na umar ya ce ladar mutum hamsin na zamanin su ko ladar mutum hamsin namu mutum hamsin daga cikin mu ko daga cikin su annabi ya ce mutum hamsin daga cikin ku a ce annabi ya tabbatar a kowace al'umma da za su zo ɗayan daga cikinsu in ya kula da addini zai samu ladar ya sayi na umar hamsin kar Allah sa ka faɗa in baka faɗa ma ka kare ta annabi ne annabi ne ya faɗa shi ko umar bai gardamta wani ya rasula kan jibi matsayin mu ha wani ya zuwa ƙarshen zamani a bashi ladan mu hamsin bai faɗa ba dan shi ya sallama ya san falala tana iya abin da shi haka to in muka yi ce za mu yi ta sarjin irin waɗannan hadisan ka ji mutum ya zo da'irar zikiri tallar kwakwa ko tallar fiyota a ce shi ma an gafarta mar in mun zo karatu na gaba in ban manta ba zan magana akan hadisin ko inna lillahi malaikatan sayyahin yaltamisuna majalis zikr fa idza wajadu nadu halmu ila hajatikum zuwa karshen hadisin ce fihim fulanun kaza kaza kaza ce hum qawlun la yastajib jalisun tallaso ko yazo wurin zikirin shi ban da shi yake zikirin amma duk abin da in zikirin suka samu shi ma sai ya samu a hada harshe cikin bonanza dan me abin da yasa su ma ai ba aikin su bane ya ba su falalati to dan me kuma an mawa wasu falalata to gata wani ko shi ma ya shigo su yan falala ne ko wanda ya rabe su ma a falala sai rayu sallu ala nabi karim sallallahu alaihi wasallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله أكرمكم الله آمين はい。